الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم هدي رانا شتاء الشاشدة لوتر ذو القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun alfiyatul tauhid الدرس الخامس درسنا بيار زام تاشي farkon a abaiti na ɗari da sha bakwai bane ce la ta halifan bi ayi makhluqin wa in zallan lisanu fabadiran bi taubati in qulta wal uzzafata in qulta wal uzzafatan fatantiqu إن قلت والعزى فتنطق فورا بلا فصل بلفظ شهادتي إن اليمين بغيره شرك فإن عظمته كالرب يؤت بردتي بلتي za a shiga bayani a kan rantsuwa yana ma'ana magana ne akan tauhidul uluhiyya ai bayani akan addu'a an yi bayani akan abin da ya shafi alisti'awa an yi bayani akan alistighasa alisti'ana an yi bayani akan azabu da alkhawf to za a yi magana akan alhalif rantsuwa to ma ne ce la ta halifan ya kai dan uwa karka yi rantsuwa da ayi makaluke da kowane irin halitta karka ce na rantse da wani kuma ba Allah ba ba a rantsuwa da kowa sai Allah ko sunan shi ko sifarsa wa in zallar lisani in halshen ka yi talalabiya ya ambaci sunan wani ya rantse da shi fa ba da ran bitawbati to ka yi gaggawa da yin tuba misali in kulta wal uzza in ka ce ina rantsuwa da uzza gunkin uzza fatan toko to sai ka yi furuci farfauran da gaggawa bela faslin ba tare da rabewa ba da labzi shahadati sai ka dawo da labazin shahada ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an na muhammadu rasulullah ka ka dawo musulunci ke tun da can ka balle eh to kaga sai an yi a hankali saboda ka kayi ridda kayi rantsuwa da gunkin uzza to haka in ka ce na rantse da malam wani ko shehi wani ko annabi wani ko mala'ika wani to duka wannan kana gama in har kuskure ka yi to ka yi gaggawa ka yi la ilaha illallah ka ƙara natsar da zuciyarka tun da dama kuskure na ya au to ina da inda gangan ka yi to kaga abin ya yi muni inda kuskure ne to wannan ba ridda ba ne amfanin furta lafazin la'ila illallah saboda ka ƙara nasar da zuciyarka a kan tauhidi ka saba ma harshenka da furta sunan Allah in kuma da gangan kai dama kayi niyya wannan ka fita daga musulunci isharatu Allah ila illa din da zaka yi to ta shiga musulunci ce ba ta tajdidul imani ba ce amma wanda ya da kuskure to shi tajdidul imani ne zai yi da furta la ila illallah kuma ka ayi jinkiri shi yasa yace bila fasli innal yamina haqiqa shi rantsuwa bi gairi da wani Allah subhanahu wata'ala shirku ka fa sani shirka duk sanda kai rantsuwa da wani Allah to ka sani rantsuwa da wani Allah din nan shirka ne amma asgar damin nan ko ya ce fa'in azamtahu in ka girmama wanda ka yi rantsuwan nan da shi kan rabbi ka daidaita shi kamar ka ba shi matsayi kamar na ubangiji to bukuta bi riddati ka dawo da ridda ka rantse da uzza ka rantse da waliwa ne kuma ka girmama shi kamar yadda ake girmama Allah abin nufi shine ka kaddara mai wasu siffofi na uluhiyya kamar at-tasarrufatu fil kauni kana ganin cewa ai girman waliyin nan ya isa ya rayar da matacce ya ba da arziki ya kashe ya raya ya ba da albarka da sauransu kallon wannan kake mai to saboda ganin wannan sai kaga ya kamata ka rantse da shi to wannan riddan wannan shirka ce in mutum ya yi rantsuwa da irin wannan kuma yana jin wannan da ya rantse da shi almahalufu bihi ya cancanta da wannan matsayi amma wa in khalat anhu in kuma babu girmamawa ga almahalufu bihi ta wufinta daga gare shi fa shirkul asghar shirka ce karama kawai dai kaga dai yana da falala yana da kima amma baka yadda da yana da wata sifa ko kwaya ta ubangiji ba amma falalarsa ita ta sa ka rantse da shi to wannan shirka ce karama kamar masu rantsuwa da rawanin sarkin musulmi ko rawanin shehu dan fodiyo to wannan duk shirka ce karama saboda ganin suka yi rawanin na da darajar da ya cancanta a yi rantsuwa da shi ba don suna jin cewa rawanin daidai yake da Allah amma in mutum ce ya rantse da shehu dan fodiyo kuma ya gudurta ma zuciya ta cewa dan fodiyo din nan yana iya tasarrufi a cikin halitta yana iya ba shi lafiya in bai da lafiya yana iya ba shi albarka yana iya ba shi kaza da kaza da kaza to ganin wannan ya saya rantsuwa da shi to haza shirkul akbar wannan shine bambanci to sai ce fahazar lisanaka ka tsare harshenka ka kiyaye harshenka la ya zillu bi lafzati kada ya sumbule ya furta wani lafazi wanda bai dace ba wa halif bi rabbika in za ka yi rantsuwa ka rantse da ubangijinka na farko bismi ana rantsuwa da abubuwa guda uku rantsuwa ta shirya na farko ismul lahi ka samu wani suna da ya tabbata daga cikin sunayen Allah sai ka yi rantsuwa da shi kamar wallahi ko ko rahman ko rahim ko wal aziz ko wal alim da makamantansu wa hafaz yaminaka amma haka kiyaye rantsuwanka ba ko ina ake rantsuwa ba ko da ta shari'a ce la ta kunu bi kasarati kada ka zamo mai yawan rantsuwa hatta ta shari'a ne in ba bukatar rantsuwa to ba sai ka rantsi ba dan zai zamo kamar kamar wasa da sunan ubangiji da ka motsa wallahi da ka motsa wallahi eh wannan ba ba daidai ba ne an fahimci wannan to Allah ta'ala ya taimaka ku sauraka masu rantsuwa da wasu bayi daga cikin bayan Allah to kuskure suke to shi ne ma ya ci gaba da cewa wa alal ilahi tawakkalu to wannan za a yi magana akan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala to kamin mu shige shi bayan sunan Allah ana rantsuwa da sifarsa daga cikin sifofinsa duk wata sifa ta ubangiji za ka iya rantsuwa da ita an gani yawwa kama alkur'ani sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to duk wata sifa za ka iya rantsuwa da ita ko sunan Allah subhanahu wa ta'ala wannan su ne ababen da ake rantsuwa da su amma duk wanda ba wannan ba su malamai suka ce ba za ka yi rantsuwa da shi ba in dai abin nan halitta ne shi ne ka'ida in dai abin nan halitta ne komai girmansa to ba za a rantsa da shi ba shi yasa aka halitta ka kai rantsuwa da sunan Allah ko su fasa saboda su ba halitta ba ne to sai a ta hukumi tunda ya mana bayani akan rantsuwa kashi biyu ce akwai da ke iya zama shirka babba shine in mai rantsuwar ya girmama abin da ya rantse da shi irin girmama da ake wa Allah in ko bai bashi wannan shirka ne babba in bai bashi girma irin na ubangiji ba to wannan shirka ce karama wa alal ilahi tawakkalu in kuntum tarju tarju wannan injazal umuri bi rahati ترجون إنجاز الأمور براحة وعلى الله ga Allah subhanahu wa ta'ala tawakkalu za ku dogara in za ku yi dogaro to ku dogara ga Allah to me ake kira dogaro ga Allah ko kuma menene dogaron idan an ce dogaro me ake nufi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shine tafwidul umuri lillahi azza wa jalla ma al'akhzu bil asbab duk lamuranka ka raba su ga Allah kuma ka yi riko da sababba to haza shine ma'anar tawakkali eh tafwidul umuri wal akhdhu bil asbab saboda haka duk tawakkalin da bai cika wa'annan sharuɗa guda biyu ba a kira ne tawakkali kamar yadda zamu yi shi ne ce in kuntum tarjuna in jazal umuri bi rahati in kun kasance masu ƙaunar cin nasarar al'amuranku bi rahati tare da hutu ba tare da wahala ba duk wanda ke son ya ci nasarar ko menene ya tunkara ba tare da wahala ba to ya dogara ga Allah sai ce fawwid ila haka fil umuri jami'iha مع فعل ما الأسباب منك بقدرتك يتفوض كجنجناوة إلهك أبنجنك في الأمور أتكى الأمر جميعها غبادا شيني توكل مع فعل تعرض أيكة ما الأسباب وما الأسباب دو أنا كرنتاوة مع فعل mal asbabu minka bi kudrati tare da aikata sababba minka daga gare ka bi kudrati wa'anda kake da iko akan aikata su bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba da arziki to ka yi dara haka ka yi dara Allah shi ke ba da arziki sannan ka bi hanyoyin neman arziki ka je ka yi sana'a ko ka yi kasuwanci ko ka yi noma amma ka sa ranka noman da za ka yi sabab ne zai iya yiwa ka samu arziki zai iya yiwa ba za ka samu ba sana'ar da za ka yi sabab ne zai iya yiwa ka samu arziki zai iya ba za ka samu ba amma karka ce kai ka dogara ga Allah Allah ya baka arziki da ba za ka yi sana'a ba za ka yi komai ba to wannan attawakul ake kiransa ba attawakkul ba da'awar tawakkali ne kawai na ƙarya rukuna ne la tanfaku an ba'dihima su su su biyun nan rukunne ne guda biyu ba sa rabuwa da sashen su rukuni na farko tafwidul umuri ila Allah azza wa jalla na biyu al-akhdhu bil asbabi الشرعية الأخذ بالأسباب الشرعية سبب ɗin ma shi ko sharaɗi ne ya zan shari'a ta yadda da shi ya zan shari'a ta yadda da shi in shari'a ba ta yadda da shi ba to haramu misali shari'a ba ta yadda da tsafi ba to karkace za ka yi tsafi don ka yi kuɗi to anan sai a ce ka yi al'ahazu bisababi ghairi shari'i amma shari'a ta yadda ka yi sana'a ka yi noma to ya halatta ka nemi arziki ta wannan hanya nan sai a ce a hasta bisababi shari'a mu gane wannan to hatta al'azu bisabab sai an ƙayyade shi da cewa na shari'a to su ne rukunai guda biyu na dogaro ga Allah amma in ka dogara cewa wai kai sana'a kaza ta baka arziki ba Allah ba to kaga an samu matsala wannan sai ya koma shirka eh kamar yadda in kuma ka dogara ga ga Allah ka neman sabab to to wannan kaga shi ma matsala ne shi yasa shekul islam ke cewa a al-iktimalu ala sabab yace shirkun mutum ya dogara ga sabab ya ce shi zai yi mai abin da yake nema wannan shirka ne ya ce kasuwanci shi zai baka arziki noma shi zai baka arziki ba Allah ba to haza shirku sai ce amma a tawakkulu ala Allah biduni al-akhdh bil asbab shi kuma na kasun fil mutum da zai ce zai dogara da Allah amma bai nema abinci to wannan hankali ne na da matsala bai da lafiya a yi mai magani wai shi ya kwanta za a yi mai ruwan kuɗi fahuma lahu jazman fahuma su rukunan nan guda biyu lahu ga tawakkali jazman yanke yaƙi na hakikatin su ne yaƙini na haƙiƙa na tabbas a shari'a wadda za ka yi riko da su la tasrifan na tawakkulan kaka juyar da dogaronka ga Allah hatta wa in fil amri maqduran ko da ko al'amarin nan abin iko ne da ayi kalikacin ga wani halitta ma'ana ko da mutum yana da iko game da abin to kaka juya al'amarin nan gare shi jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne kamalar tawakkali abu ko da ɗan adam na iya maka shi to kada ka raba shi ga ɗan adam ka raba shi ga Allah wannan shi ne cikakken tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba laifi ba ne in ɗan adam na iya wani abu ka jingina masa ba laifi ba akwai da su su da dama wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin a hadisai da yawa sun zo akan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala haka ayoyi na alqur'ani subhanahu wata'ala inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum wa min dabbatin fil ardi illa akhizun bi nasiyatiha da makamantan su wanda yake kwadaitar da mu kan cewa a dogara ga Allah subhanahu wata'ala a mai da lamurra gare shi sannan ko da za a yi wani abu daga baya a yi wani abu daga baya al'asubu in bukata ta same ka an fada son to ka fara jingina ta ga Allah in wani yana da iko a kanta to za ka iya ka je ka nemi taimako daga gare shi almuhim jingina ta ga Allah wani nau'i ne na ibada ko da kai saboda haka Allah zai baka lada za ka samu lada kwarai da gaske shi yasa ta annaba za ka gaba kwantawa sun kai allah ya koro musu arziki ba nema sun kai to kai sai ka ce ba za ka nema ba ba daidai ba ne sai ce wa hafin ilaha wa kulle rabbika rajiya ka ji tsoron allah abin bautar ka wa kun ka zamo rajiya mai ƙaunar rahama da rabbika ga ubangijinka wal jam'u bainahuma tariqus sunnati hada dogaro ga Allah da da sabab to shine hanya ta sunna eh ka hada su ka jingina ma Allah lamurra sannan ka bi sabab to wannan hanya ce ta sunna duk wanda ya raba wannan dan bid'a ko mushriki wanda ya ce ba dole sai an nemi abinci ba ai Allah na iya na iya baka abinci to wannan hanya ce ta yan bid'a wannan fahimta ce ta sufaye su suna ganin neman abincin ma na kasu ne na tauhidi a wurin su sau da suna ganin ko baka nema ba Allah zai baka tunda ya ce wa Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha Allah ya wa kai ne alƙawari duk dabbar da ke tafiyar tsadoron kasa to ciyar da ita gare shi ya wajabta maka yau eh haka ne wasu ayoyin kuma sai ya tabbatar da abi asbabu ba aya ɗaya kawai za ka ɗauka kai aiki da ita ba ka haɗa da sauran ayoyi afa ta umme nuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd a rawe ne ba ne ba ne ما الله يقبل بالرجاء لوحده وكتو ما توكل يكي مغنى الرجاء mun ga bayani akan abin da ya shafi a dogaro ga Allah eh sai ar-raja'u wal khawf ar-raja'u wal khawf shine cewa khafil ilaha wa kulli rabbika rajiya ka ji tsoron ubangijinka kuma ka zama mai kaunar rahamarsa shi ma wani nau'i ne na dogaro ga Allah to hada dogaro ga Allah ai hada tsoron Allah da ƙaunar rahamar Allah haɗa su su biyu shi ne wal jam'u bainahu ma tariqus sunna shi ne hanya ta ahlus sunna wal jama'a akwai masu ganin cewa kawai dai kai tashin tsoron Allah eh karka ji cewa wai za ka samu rahama a kai tashin tsoron Allah za ka kowa azi su kai ayoyin azaba ne suka sha aya azaba kawai duk inda Allah ya faɗi na ko na azaba ita suka yi a tsorata mutane a ɗauko musu jahannama a aji ba ruwansu da ayoyin rama da ayoyin ni'imomin aljanna da sauransu akwai su wannan hanya ce ta yin bida eh wasu kuma kawai ayatun raja'i suke kawo eh har labarin aljanna da ni'imomi da sauransu da ayoyin karɓar tuba da tausayin allah da jin kansa su kuma babu ruwansu da azab aya azaba in ka ji aya azaba sai ka sun ce za ka tada musu hankali da hawan jini shi ne ma da ya ce haɗa su su biyu in ka zo wa'azi ka ja aya azaba ka ja aya rahama ɗari ku sunna sannan wajen ibada ka haɗa su su biyu ka ji tsoron allah ya kona ka saboda ya cancanta da haka sannan ka ji ƙaunar rahamarsa cewa duk laifin da kai zai iya yafe maka wannan shine hanyar sunna shi yasa malamai suka ce ba daidai ba ne mutum ko tilawa zai ya ja ayoyin azaba ɗaya rai ƙur'ani ya tashi ya tabiya ce ba a son haka don galibin alƙur'ani ga wanda ya san shi to duk inda za ka ga an ambaci azaba to ana kawo rahama ɗayan biyu ne rahaman nan ko dai a ambaci aljanna da ni'imominta ko a rufe da nuni da ishara kan cewa Allah mai rama ne mai tausayi ne to ga ƙa'ida ta ada'i na alkur'ani na ƙira'a alwakaf wal ibtida to ba a buƙatar ka tsaya ga bangare ɗayan ka kyale bangare ɗaya haɗawa ake in ka ce ayar rahama to yin akwai azaba sai ka ƙarasa in ka ji aya azaba in akwai ta rahama to sai ka hada su biyu kar ka ji aya azaba sai ka tahe ka to wani ma in zai ba da sallah sai ka ga da aya azaba sai ka bude sallah ce eh eh Allah ya zama ka to hadawa biyu duka ake shine hanya ta sunna Allah ya ƙara tabbatar da mu akan sunna shi ne a nan fatan man ma wuri ubali bin raja'i wahdi ba abota Allah da fatan rahama kawai da wannan zai jefa ka cikin al'amnu bi azabillah ko bi makarillah kai koyo shi sai ka ɗauka wai ai an ce inna Allah ghafurur rahim bari in je in dan yi ciwa-ciwa tunda an ce inna Allah ghafurur rahim sai in duba ba sun ma kabaru sun ma amalu shi ne wannan raja'i kenan akwai rayuwar su har yanzu ga ya ce ni na yadda abu kaza laifi ne amma zan in ni gama a da kunu min ba zai yi kauman salihina wannan bid'a ne ba daidai ba ne wani kuma shi dai kawai tsoro ko yaushe ganin haka kamar wuta yi ko yaushe gane ga kamar cikin jahannama zaina eh to shi kuma wannan yana yawo yana masallaci bai zuwa neman abubuwa ko yaushe gane ga kai kama komi yayi azaba Allah zai mai shi yasa suke killace kansu cikin dai ko ina ba su ba wannan shi kuma zai kawo a wato yanke kauna daga ramar Allah wanda shi ma wani babban bala'i ne to ka ji tsoron azabarsa don ya cancanta da shi ma azaba kuma ka ƙaunaci rahamarsa domin mai ba da rahama to haka ake so to shi ne ce fata zillafis tizhari ayyati zallati to haka fata zilla za ka yi talalabiya in ka dogara ga rajayi ko yawwa istishali ayyati zallatin wato lokacin al-istishal shine lokacin da ka ɗauki abu kamar ba komai ba don gani daga asali wato a cikin ɗaukar abin da ka yi mai sauƙi ka ɗauki abin da sauƙi sauƙin shi shine ko mi kai nan take rama za ta zo kusa kana ganin kamar abin arhani ya aljanna kobo da sisi ai za za mu samu tunda an ce ai duk musulmi zai shiga aljanna yana da imani kai zai shi kenan to babu ruwanka za ka yi sharholiyarka ayyati zallaci kowace irin karkacewa ko ta lalabiya sai ce fal'amnu min makarin ilahi kabira sannan amincewa daga azabar allah ko makircin allah abin bauta babban laifi ne wal shi kuma rike tsoro shi kadai mujibuhu abin da yake tabbatarwa alqunutu bi rahmatillah yanke tsammanin samun rahmar Allah to kaga dogara ga kowanne shi kadai illa ne arraja zai jayo maka ainihin al'amnu min makarillah shi kuma alkhawfu shi kadai zai tabbatar maka da ɗaya tsammani ga samun rahmar Allah wal aslu fihin tawazun bistiwa asali kuma tsakanin alkhawf da arraja daidaita su ake yi ba a son khawf ya fi yawa akan arraja ba a son arraja ya fi alkhawf yawa haza huwa al'asu bistiwa tare da daidaita illa li maslahatin atat sai dai in akwai wata maslaha da ta zo to wannan ana iya rinjayar da ɗayan janibin in akwai maslaha to babu laifi sai a rinjayar da janibin arraja ko alkhawfu wa qarinatin ko kuma wata qarina ta zo in akwai wata qarina to shi ma sai a rinjaye misali mutumin da ya yi laifi eh ya yi kasassaba ya yi laifuka da yawa kuma yana son ya tuba to shi abin da ake so gare shi ya rinjayar da janibin rajayi yawa a wannan lokaci ya ji cewa Allah zai iya yafe masa ya ji cewa kuma Allah na iya masa azaba amma raja'in ya yi yawa ta ɓangarensa a wannan lokaci saboda maslaha saboda zamansa mai laifi na ba ta rangani mutumin da kuma bai yi laifi ba yana da ƙoƙarin ibada yana da abubuwa da yawa na ibada to shi ana buƙatar rinjayar da janibin tsoro an gani don kashe rudu da wannan kasaratul ibada ta shi shi cewa yi zuwa aljannan mata su ta suna da certificate a to shi ya rinjayar da janibin tsoro ya ji cewa duk ibadar ga tashiwa laifi guda allah na iya kama shi da azaba to shi ne abin da malam ke magana ana amma asali a daidaita su amma an samu maslaha wa na wani dalili to ana iya rinjayar da ɗaya wanda zunubi ya mai yawa to ya rinjayar da janibin yawwa saboda kada ya samu yankewa daga ramar Allah ya cewa to ai bari shi ya ta samu kamar yadda wancan da annabi ya ba da labari wanda ya kashe mutum 91 da tara guda rage ga ɗari kaga wannan lokaci shi ya rinjayar da janibin tsoro shi yasa da ya tambayi wannan sai ce mai gaskiya babu tuba tare da kai don da yanka ya yawa ya to in babu tuba Allah ba zai yayi bari in karasa to kaga ya rinjayar da janibin tsoro wai a to kan to tara ne in dai Allah ba zai yafe mutum ya amfani in barka kai bari in kara tun da ko na kara ko ban kara bari Allah ko da ne zai to kaga bai rinjaya da janibin rajayi ba to kaji hikimar ta rinjaya da ɗaya bal hubbu wata azim wal khawf to sai al hubbu wata azim wal khawf su kuma tilkal usul waɗancan su ne turakuna haƙa'iƙun li'ibadati su ne haƙiƙar ibada duk ibada da ta ƙunshi waɗanda sifofi guda uku wannan ibada ta zama cikakkiyar ibada shine bawa ya zan yana son Allah kuma yana son ibadat wata azimi kuma yana girmama Allah kuma yana girmama ibadat wal kuma yana jin tsoron azabar Allah duk sanda bawa zai yi ibada ana son ya siffantu da wayannan siffofi guda uku su ne turakun bauta kuma su za ka bauta ma Allah da su bautan nan ta zama karbabbiya amma ka bauta ma Allah ba ka ganin girmansa to kaga ai akwai akwai matsala to wannan kenan saboda haka rukunne ne na ibada to sai ce wal'asul fi babi ta'abbudi waqfuhu la yushra an biduni hadi adillati wal'asul abinda asali fi babi ta'abbudi gabanin abinda ya shahi bauta in an ce kaza ibada ne to waqfuhu ana dakatar da ibadan nan sai an samu dalili ƙwarai shi ne asali duk abin da yake ibada ne to ana tsayar da shi akan sai an samu nasi wanda ya ce abin nan bauta ne ai in babu nasi ba za a yi bauta da shi ba wannan shi ne abin da malamai ke cewa al'asulu fil ibada a tauƙif al'asulu fil ibada a tauƙif asali a ibada sai an jira nasi shi ne bambancin hajji suna da yan bida shi ɗan bida sai ya gama bauta sannan ya je zuwa neman dalili shi kuma ahalin sunna sai ya rika dalili sannan ya je shi ibada wannan shi ne bambancin mu da yan bida to shi yasa bayan sun yi ibada sun gama ya an ce kaza bida ne sai kaga suna kame kame su lalabo shubuha kaza ya an rushe su lalabo waccan ya an rushe kamar maulidi masala duk shekara sai kaga suna da sabuwar hujja suna da dalili sabo wanda ba taba samu ne ba min kablu to kaga wannan saboda sun yi ibadan ne kamin su samu hujja shi kuma ahlus sunna duk sanda ya yi abu kace ina hujja zai ce ma gata sai dai in jahili ne to wannan shine ma'ana al'asul fil ibada at-tawqif a at-tawqif bi ma'ana at-tawqif ma'ana akan dakatar da hujja din akan dakatar da ibada din sai in nasi ya sauka ya zo tabbatacce sabin kan cewa abin nan ibada ne amma su yan miliya ba sai da wannan sharadi ba gaba ɗayan su kuma tun daga turku sufiya shi'a wa rafida al-mu'tazila al-jahmiyya al-karramiyya al-kullabiyya dukan su ba sai da wannan ba turkul mubtadi'a gaba ɗayansu kamar su ahli sunna wal jama'a wannan shine babban alfaisal babban abin da ya raba yan bidiyar su kuma da ka rike wannan asali ka huta kowane irin imana ne salati ne zikiri ne har yana ne ko menene ko da a zahirinsa ibada ne to sai in nasi ya zo wanda ya ce yi abin ka yi shi ina ba ta ranga ne so da haka wasu salatoci da suka zo da su da ake jayayya da su ba wai lafazin ne ake suka ba an gani hanya ta farko shine wani nassi ya ce a riƙe salati a ibada da shi haza huwa al'awwal eh wani nassi masalan siga salatin fatih za a ga a lafazi a zahiri kamar lafiya lau lafuzan suke babu wata ma'ana mai illa to amma wani nassi ne ya ce a rike shi a yi ibada da shi wani shi ne jayayyar fakat tunda an yi ijima'i kan cewa annabi bai karantar da shi ba hayyabar duniya wannan ijima'i bai na ahalin sunna wasu sufiya har su sufayen sun yadda da haka annabi bai taɓa karantar da shi ba sai da ya bar duniya da shekara dubu da wani abu sannan ne ya sake dawowa ya haɗu da ahmad tijani sai ya bashi salati to kaga dalili na farko kenan to saboda ya karya wannan dalili sai samu ka ce to mu ba za mu yi ba ba wai dan lafazin yana da abin nan sannan banda wannan kuma sai suka kirkiro wasu sharuɗa da wasu ladubba da wasu falaloli sai suka gindaya wa salatin wanda kuma waɗannan sharuɗa ma anzalallahu biha min sultan to ta waɗanda ɓangarorin guda biyu shi yasa sai aka soki salatin daga cikin sharuɗan da suka sa suka ce ko ka karanta salatin in baka yadda wahayinta aka yi ba to ba za ta amfane ka ba dole sai ka yi imani cewa allah nazalat min alwahayi ta sauka ne daga wahayi wa aka yi wa wahayinta shine sayyidi bakari daga allah take subhanahu wa ta'ala to kaga wannan abu ne mai girma abu ne mai girma na biyu kuma sai suka sa adabu da ladubba da falaloli wa'anda sun saba ma hankali su saba ma hankali to wannan shine bambancin mu da su to matsayin ka na ahli sunna karki wannan ka'ida duk abin da baka da dalili a kansa karka bauta ma Allah da shi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama wannan shi ne aikin hankali shi ne layu shara'an na biduni hadihi adillati ba a shar'anta komai cewa addini ne ba tare da shari'a ta dalili ba duk abin da babu dalili akan cewa a yi abin nan za ka yi cewa Allah ya ce ya yi lazina aminu sallu alaihi wasallimu taslima wannan ba nassi ba ne kan cewa a yi salatul fati da Allah ya ce a yi salati shin annabi ya koyar da salatin da za a yi ko ba ba to wanda ya koyar shi ne fassaran aya kai wannan fassaran taka ba ka da dalili a ta fassaran gatari ne salatocin da manzon Allah ya karanta su ne abinda Allah ke nufi a yi mai ma annabi salati da su eh to amma sai ku zo kuna rena ba mutane da wayo shiwa kun kirkiro hailala da wazifa da lazimi da wuri sai ku zo ku ce shi ne ɗariƙa ɗariƙa rukuni ce guda uku hailala istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to wani ina ya zo ina nasi ya zo ya ce a rike waɗanda abubuwa su ne turakun ɗariƙa ina nasi yake wani nassi ne tabbatar da cewa in ka rike su uku su ne ɗariƙan ma ɗariƙan ma a tabbatar da ita Allah ya ce a yi zikiri Allah ya ce a yi salati na'am ya ce a yi abin nan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama tasbihi shin annabi ya karantar ko bai karantar ba to su aikin manzo Allah shine fassara wayancan ayoyin da kuke kawo ba uzkurullah zikiran kasira din da kake kawo a yi ma Allah zikiri mai yawa to annabi ya yi zikiri mai yawa ko bai yi ba to yi irin nashi annabi ya yi tasbihi ko bai yi ba yi irin nashi annabi ya yi salati wa kansa ko bai yi ba yi irin nasa shine fassara ga wayancan ayoyi hadin mi da za ku zo kuna mutane wayo don kun haɗu da jahilai wanda ba su yi karatu ba to kai karatu in kai karatu bid'a tsirara dan bid'a tsirara yake eh ko su fara bai da tsirara zaka gansa amma kai karatu ba sai sai a samu matsala to fa Allahu yu'badu bil adillati ya fata la bil khurafati wal hawa wal bid'ati kike dan ka huta fa Allahu Allah yu'badu ana bauta masa bil adillati da dalilai ya fata ya kai saurayi to in ba da haka ba me hikimar saukar da alkur'ani ka duba ha yahuda da nasara suka yi magana amma Allah ya ce ku kawo dalili wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce tilka amaniyu ai akazibuhum ƙarere ne nasu to amma kowa buɗe take kul gaya musu hatu burhana in kuntum sadiqin ba haka ba to kaga ashe an gina addini bisa dalili هذه الآية تدل على أن أن الدين مبني بالدليل الإبادة مبنية بالدليل دعوة سكي wai ba wanda zai shiga aljanna sai in bai yahude ne ko ba nasari kuma shi Allah bai faɗa ba Allah ce ta ku kawo dalili da'awa kuka yi da'awa kuka yi kuma wa yalzamul mudda'i ad-dalil in ka yi da'awa to ya zama wajibi gare ka ga kawo dalili dole ne gare ka a ba zai kai da'awa ba kuma wai wanda ya ce wai ba daidai bane ka ce wai kawo hujja kai za ka kawo hujja kai da kace abu kaza addini ne ka kawo mutane hujja in ko ba ka da shi kenan sai a ko ba ga asali ai ibada daga baya ta zo to shi yasa duk abin da za a yi to sai an ce ina dalili shi yasa aka saukar da alkur'ani don a yi bayani kaza dalili ne kaza hujja ne kaza ba daidai ba ne ƙur'ani gaba ɗaya adilla ne hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama adilla ne labin khurafati ba abota ma Allah da shatifai tatsuniya khurafa ba abota ma Allah da tatsuniya da ce wai ka kwanta ka haya mamalki kaza kaza kaza da sauransu eh eh to ga gani wallawa ko da son zuciya kawai da son zuciya ɗaya zuciya kana son abu ka rike wai wai ka mai da shi abin bauta wal bid'a ba abota ma Allah da bid'a shine ka kirkiro sabon abu wanda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba kuma ka ce ibada ne ba abota ma Allah da haka in kai haka kayan hasara kayan aikin banza kuma kana da azaba don illa bid'a babban munin ta malamai suka ce a shine abinda mutane ba su gane ba duk sanda dan bid'a ya kirkiro bid'a to yana lizimta cewa kamar yana cin gyaran Allah ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani abu wanda ya kamata Allah shi bayani ko annabi bai yi ba wannan shine almalzum shine lazimul bid'ati tunda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba kai kuma sai ka zo ka ce shari'a ne addini ne to almalzum lazimul bid'a yana lizimta cewa kana yin ta'aqqubi kana ta'aqibi ga Allah don me da Allah ya dauke annabi bai ce annabi shi bayanin abu kaza ibada bane abu kaza kaza kaza da sauransu wannan shine munin bid'a to kaga bid'a na da illa matuƙa to saboda haka ba za su nuna mutane da hankali ba duk abin da za su zo da shi na bid'a to sai a neme su zo da dalili ana fahimta wannan zakin to sai ce wallahu fil wallahu fil qur'ani hazzarana riya to sai bayani akan riya riya me ake kira riya hmm shi ba haushi yana cewa ba riya riya to abin da ake kira riya shi ne ka yi wani abu na ibada na addini don mutane su gani su yaba wani shi ake kira riya ka yi wani abu na ibada wanda ya shafi ibada saboda mutane su yabe ka to wannan riya ne ita riya babban matsalar ta lalata ibada take haɗarinta to shi ne ce wallahu Allah subhanahu wa ta'ala fil qur'ani fil qur'ani a cikin qur'ani hazzarana yayi tsoratar da mu a riya da gari aidan kuma kamar fada Allah ta'ala yake cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun to wannan aya tana tahziri akan riya wanda ya ibada kawai zai samu abin duniya to wannan riya ne riya ne an gane wannan yau ko kuma a kayan ne kawai da mutane su gani sawa'un su yabe ka ko ba za su yabe ka ba to shi ma ya shiga layin riya ko da za su yaba ko ba za su yaba eh kai dai kana dai sun mutane su ganga ka iya karatu ka iya tilawa ko kai mai yawan sarka ne da sauransu to wannan riya ne riya ne akwai asuma asuma shine jiyarwa eh jiyarwa suka ce wato shine abinda ake kira da at-tasmi shine kai abu don wani ya ji wancan ya gani sum'a kuma yana da alaka da shi kai karatu don wani ya ji ya ce kai wancan ai gwani ne eh ya shige kwana gangaren ne wannan at-tasmi ake karansa riya kuma shine kai don wani ya gani ko ya yaba ko dai kawai ne kai dai san dai haka ya gani eh to shine hadisi ya tabbata cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma samma Allahu bi wa man yurayi yurayi Allahu bi sai annabi ya tara su eh wanda ya don aji don aji yayi to Allah zai tona mai asiri ranar kiyama Allah maɗaukin sarki zai tara halittu kuma ya jiyar da mutane sai a ɗauko sautin ya ce da gujiya dama tun duniya ya yi ne don guji to gujiya in sun ka saurara shi kenan sai a ce to baka da lada sai zunubi wanda ya kuma da abin sai a kira su a nuna musu a ɗauko hoton aiki a ce to kun ga aikin ne don ku gani wataƙila ku gani wato ku gani yanzu shi wanga tarko ne mai matuƙar wahala wallahi babu abin da ke halaka mutane yau kamar riya babu wafi sunanin nabi da cikin sunanin annabi bi kasarati sun zo da bayani da yawa annabi ya tsoratar game da riya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ma hadisi tabbatacce yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirkul khafi mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro a kansa shine shirka boyayya fasu ila anhu aka tambaye shi sai ce an riya riya sai annabi ya ba da misali in baka gane ba ya ce ya kumar rajul mutum ne zai tashi tsaye fa yi salli shi sallah fa yi zayyin salatu sai ya kawata sallah ya yi karatu mai kyau ya yi ruku'u mai kyau ya yi sujuda mai kyau ya yi kaumi mai kyau to haza huwa riya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine galibin mutane zan ba mu misali yanzu galibi wasu za a ga mutum in shi dai zai yi sallah sai ga ya sallah shafshaf ya kakkabe ya tashi amma da an ce ba mu sallah sai a ga ya tsawaita ya yi karatu mai kyau ya fi da kalkala da subura da kubura da aka babu alai ya yi gunna na kisa da tama lafiya lau komi mai kyau mai dogon karatu sannan iya zo ruku'u ya yi yau hadda bai a zai karawa shi ɗan yi wani abu haka kama wanda zai wani zabo in ya zo su juda haka amma inda shi ɗaya ke cikin ɗaki zai yi wannan ibada ba zai yi haka ba akwai waɗanda haka to ha zari yawa ko ya bada ko bai bada ba me yasa in za ka yi kai kadai ba za ka yi ba ko kuma in zai zauna ya yi tilawa inda kowa bai shi ne sai ya gasa alkur'ani yadda ya ga dama eh a wani an taru cikin jama'a akwai halaran mawani akwai halaran mawani akwai shakawa ne eh to nan nan za a yi tabbik eh za a yi tilawa mai kyau za a yi sauti mai kyau to haza kullu huriya kullu eh kullu huriya to kaga akwai bala'i yasa malamai da dalibai ilimi su tashi tsaye su gyara wannan matsala domin duk ibada ya ta shige ta to ibada ta lalace wannan shi ne babban aibi ibada ta lalace babu ta duk abin da za ka yi kai don Allah in mutane sun yaba tilka bishirar mumin in ka yi abu mutane suka yaba ba niyyar ka su yaba ba kuma haka Allah ko ina ka ce irin wannan abin shi za ka yi mutane suka yaba to wannan bishara ce gare ka in ma ba su yaba ba to baka yi hasara ba Allah zai baka lada babu wani tashin hankali ko ba haka ba To, haka kuma wani zai zauna cikin ɗaki ya shige wai ya yi karatu kuma ilimin ma babu amma sai ya ɗauki karatu ya halwa ma duniya eh ni shakwa ne ni alarammawa ne kaza kaza kaza kullu hazariya ya jama'a kuma in ka saurara sai ka gaba billahi allazi la ilaha illa huwa babu kalma ɗaya ta ilimi a ciki ga wanda ya san ilimi babu amma kuma yawa kai ne da ramzi a shaihu ko alhabis ko alaramma ya faɗi dai wata kalma babba ko yawwa ko gwani kaza sai shi halba ya tura a whatsapp ya tura a facebook ya tura a ina a ina kullum hazariya a jama'a to ka taimaka mawa shi ɗan gidan ka taimaka ma shi da ka taimaka ma shi da in ka yi haka eh to ka gani Allah ya bala wasu yana tausaya musu eh wani sai ga hatta wani mutum suke kai ka zauna ga ilimi ba wanda ya san ka to dole sai an sani mal fa'ida mal aibu in lam u'raf me aibi dan ba a san da ba wallahu ya arifuni Allah ya sani wala yadurruka in lam tu'raf in duk duniya kowa bai san ka ba haza la yadurruka in dai Allah ya san ka duk duniya ce ba wanda ya san ka majhuli yake inda nasu amma Allah ya san ka to wannan ba zai cuce ka to dama ba sun muka ya san mu mu son muka wanda muke don sa ya san mu eh ko ba haka ba in shi ya sanar da mutane da kan mutu mu ba za mu hana shi abin da ya kamata ba a mu ba za mu zo muna tallaka wani mutum da ba haja muke ba mu ba iska ba ne muna da hankali muna da natsuwa mun san ya kamata ko ba haka ba ko mun san addini ko mun yi karatu mun san shirka mun san riya mun fahimci sunna mun san bid'a duk abin da zai jawo mana bid'a ba mu wasa da shi duk abin da zai jewa mu cikin riya lalata mana ibada ba mu wasa da shi to wannan shi ne abubuwan su ya Mari ce, Famalin tagar duniya bi ayi ta'abude duk wanda ya nemi duniya bi ayi ta'abudin da kowace irin ya bada ya yi ta ne don ya samu wani abu na duniya falakad a ba'a na siga hubi hamakat wannan ya lalata rabonsa tare da wauta ya lalata rabansa ya yi asara ya yi asara Allah ya sawaka saboda haka wallahi sai mun tashi sai mun gyara wannan matsala in ba mu gyara ta mutu za ta yi mana aibi za ta yi mana aibi shi sa ya tabbata a cikin sanya musulun النبي صلى الله عليه وسلم يجي إن الله تعالى يحب العبد الخفي التقي الله أنا صنبا ما يتقوى الخفي وند أبوه كوا بيسندش أما أبوه تقوى تاريدش ثم الله يجي الله أنا صنبا نبا eh ah dan kowa ya san ka baka da takawa da Allah na saka Allah ba zai so ka ba mafi yawanci mutane a ba su tsaya ba su fahimci abubuwa da ya yi da ya kamata da shi yasa za ka ga suna yi neman shahura kuma asirinsu na ta ƙara tonuwa eh allah na ta bayyana asirinsu duniya na gano cewa ashe ba wani za a ga asalin ɓoye yake bai da karatu amma mutane ba san bai da karatu ba da ya tallata kai ne sai a gano bai da karatu to kaga ya rusa kansa amma da can ɓoye yake ba wanda ya san shi ba amma san bai da karatu ba ba ma yanzu duniya kowa ta ji shi ya ji aya ba daidai ba ya yi fassara ba daidai ba ya ji hadisi ya yi kuskuren na haru ya yi na balaga ya yi na imla'i ya yi na tajwidi ya yi abubuwa daban-daban ya yi na sarfu duka mutane na ji da kowa bai shi shi kaɗai yake to kaga ba ba ci riba ba ya tura ba to wannan shine bambancin ilimin magabata da namu shi yasa kuma ga ilimin su ya fi albarka ku dibi ilimin su a shekka abdullahi gwandu shekka usman muhammad bello ka auna da namu ilimi nan ƙasa da sun kai karatun ba ba wani wuri sun kaje ba nan inda muke rayuwa eh saboda haka to a duniyar najeriya duk a tara malaman najeriya masu da su malamai ne duka a tara su gaba ɗaya a tara iliminsu duk abin da sun ka sani duniya ilimi na shara kakaf a tara ilimin mala abdullahi wanda wallahi sai mala abdullahi ya rinjaye su to kaga laisu bi shai duk masu da'awar ilimin nan dukansu da na ɗariƙa da na izala da na kowa da na salafiya duk a tara iliminsu a mizani dai a ɗauko na malam abdullahi sai yarin jaye su ƙur'anin ne hadisin ne to ita luga ba a magana eh wannan musallama alaihi wannan hatima ne eh to ga gani ga tafsiri na ya rubuta an kasa karantawa eh da ya an kasa karantawa kaga wala saboda ita ya daga amin ga shi ne eh
babu wanda ya kwale shi wallahi gaskiya ne ce littafan da sun kai suna muka yi cikin kwale suna ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiya a karanta ma littafin wallahi bai yi ba Allah duk tafsirin nan da ake karya ba wani can ka ce ba tafsiri za ka yi sai a baka mujalladul rabi na da yawa tawili a ce ka je shi za ka yi ka ce malami kai ko tafsiri ya ga zuwa shi ba a baka jalalai ba a baka rabu da Allah to ba ka ce malami kake ba karanta yi a haba da shewa abin layi komai kawowa yake kawo balaga ya kawo sarfu ya kawo nahau duk kawowa yake ya kawo kira'at ya kawo kira'at wannan aya kira'a kaza da kaza da kaza da sauransu kara'a fulanin kara'a fulanin bi kaza kara'a fulanin bi kaza eh to duk da shi aurensa yana ganin hikaya yake shi a wurin shi ba tafsiri yake ba yana ya kaya da ta'awili kamar yadda muka gabatar to ikhlasi ne kawai bambancin mu da su shi ne ya bambanta ba kwakwalin su sun kai nama ba zuka ikhlasi ne su da gaske suke yi mu ko ba ba da gaske muke yi ba shi wannan babin wannan babin kallama mutum ya kubuta daga gare shi kallama ya yi karanci sosai ya yi karanci kawai abin da ya kamata mai ta addu'a la yaqbalu ar-rahmanu ay sharakatin to ka sani Allah mai rama bai karba kowace irin shirka qallat aw kasarat bai karba fahuwal ganiyu bai zati Allah shi ne mawadaci da zatinsa an shirkatin daga barin shirka Allah ya wadata don ya shirka ce shi yasa Allah ya ce bai so yasa a hadisi annabi ya ce Allah ya ce ana azama shirka Eh, ni gani ne me zan yi da shirka ta tunda komai a hannun Allah yake subhanahu wa ta'ala tunda komai a hannun sai bai bukata a yi shirka la tabtagi madhal khaliqati innahum wallahi laysu yanfa'una bi dharrati shi malai ce ga shawara la tabtagi madhal a khalis li rabbika ka tsarkake ubangijinka in aranta sawabu in kana nufin samun lada sakamako na ubangiji to wallahi ka tsarkake ubangijinka da ibada fa sawabu ladar Allah rahanun jingina ne tanadi ne za a tsare maka shi bi sirki niyyati amma in akwai niyya mai ta gaskiya in akwai kyakkyawan niyya to ladan Allah rahanun ajiya ce za a ɓoye maka ita aji maka sai ka zo ranar tashin kiyama a baka la tabtagi madahar khaliqati kar ka nemi yabon halittu wai mutane su yabe ka wani ma wani ya yabe ni wani wani ma ya ce na iya kaza wani ma ya ce ni malami ne kar ka nemi wannan innahu su halittu wallahi wallahi ine maka rantsuwa da Allah laisu yanfa'una bi zarratin ba za su iya amfanar da kai ko da da kwaya a zarra ba ta me amfani ya ba su ko da da asgaru lamlatin mafi kankanta cikin tururuwa shine zarra ba za su yi amfani da kai da komai ba wallahi law madahuka lasta bi rabihin in kunta inda allahi yu'ta bi sahbatik wallahi na rantse da Allah law madahuka da duk duniya za su taru su yabe ka su ce kariya kai na kwarai ne kai mutumin kirki ne lasta da rami to ba za ka zama mai cin riba ba in kunta inda layi in ka zama a wurin allah bukuta bi sahabati ka da ka koma ma allah da hushi da hushi ka fusa ta allah su mutane ka da da damu sun yabe ka amma shi allah yana fushi da kai duniya ta taru ta ce ai kai babba ne ai kai mutumin kwarai ne ai ka iya kaza ka iya kaza ka iya kaza amma Allah yana fushi da kai to ba za ka ci riba ba faqata ala ikahum wa raqib rabbahum wa dafa wa jahid walidati sum'at faqata ala ikahum kai in ka gama mutane na son su yabe ka ka yanke alakar ka da su eh don yabo matsala gare ka saboda shi dan ka shigowa tun ba ka jin abin da ake faɗa kanka daidai ne haka ji cewa wata rana ka ne haka ne ba to shi sama ne ce fakala ka yanke alaƙarka eh alaika hum alaƙarka da su wa rakin rabbon ka kiyaye ubangiji su ta mutunsu wadda fa ka tunkuɗe waridati suma wuraren tusbuwan jiyarwa waje kuma ka yi kokari sosai aka haka kakkai suma mana karkai abu don wani ya ce eh karkai karatu kawai don mutane su ji cewa wai kai ka yi karatu a ba komai ka yi don mutane su samu shirya da sharadi in ka san akwai shirya cikin karatu yin sharadi duk karatun da kasan babu shirya ciki to haramun ne ka yada shi amma ya akwai shirya ka tabbatar da mutane za su shirye da shi ilimi ka bayan to wannan ba laifi da kaya amma kaya da jahilci da kurakurai eh to wannan ba roka rosa kankan kayi suma harin kuma alaman mutumin da zai nuna cewa ba don Allah yake yi baka kiyaye wanda yana da wahala a wurin mutane mutumin da zai yi kuskure ka kira shi ka nuna mai kuskure shi da ya yi kuskure kuma shi dawo inda ya kuskuren nan shi nuna mutane ya yi kuskure ni jarrabtu haza kasira na jarraba mutane da yawa akan wannan babin sai yanzu mutum to sai na zuwan nabi za ka kyautata mai zato ya yi abu ba daidai ba ka kira shi gehe ko ka kira wai saka ɗaya mai nasiya amma sai ya biyo ka da zagi ɗan iska shekalin mutane yan biyan diddigi Allah ya fi Allah ya fi ku kaza kaza kaza kaza haka muke ta fama da su wallahi haka muke ta fama da su to wannan akwai alamun ikhlasi cikin aiki kuma ya kasa kare kai ne kan cewa abin nan ba kuskure ba amma wai zagin ka yake yi wani kuma gaba ɗaya sai ce maka to ya jiya daga nan sai shi yanki da kai bai sa ko sallama ba zai kare ba nawa wani gyara yau shekara biya har yanzu bai min magana hadisi ya kawo maudu'i wurin wa'azi aka tashi ne kira shi ta waya ne ce mai hadisin nan da ya kira ko isnadi ma bai nan la asala lahu amma in yana ba ma magana inganci ba don Allah ya kawo min isnadin shi eh ni na ce ba ba amma ya kawo ya ce to zai bincika sai da aka shekara yana bincike bai gano ba daga nan sai ruhi ne to haka su to wanda wanda akwai alamun ikhlasi ai duk wanda ya ce wani ga aibinka ba ka da masoyi kamar sa duk wanda ya ce wani ga aibinka ka gyara wallahi ya taimaka abu ne mai wahala mutum ya yi kuskure jama'a kuskuren shi a cikin jama'a kuma ya iya fitowa ya ce e ya yi kuskure wala wani yana da wahala amma alama ce ta ikhlasi ga wanda yi alama ce na cewa kuma kuskuren da ya ba da gangan yi shi ba mutum da zai cije ya kangare ya kidawa ya gyara kuma ya canza mu'amala ko ya zage ka ko ya koma ge ya nema sharri ya nema karere yana bata ma suna yana jifan kana abin da baka yi ba to kaga wannan alama ce da ka nuna babu ikhlas saboda haka akwai buƙatar duk mutanen nan a ce su sake dawowa su koyi tauhidi kada aikin banza ba sunna ba tauhidi wallahi ba sunna ba musulunci al-islam huwa sunna wa sunna hiya al-islam al-imam al-barbahari ya faɗi haka sharh sunna sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna ba musulunci in ba sunna ba sunna in babu musulunci to mu daina yaudarar kanmu mu daina yin ƙarya mu dawo mu gyara mu daina bid'a mu daina miyagun al'adu ko mu so gaskiya ko mu daina riya ko mu tsaya mu yi karatu dan shi karatu shine babban makami kuma a cire girman kai ɗanka ma ya gane baka gane ba zaunar da shi ya karantar da kai a wuce wuri ka je ka karanta littattafai na hadisi akwai riwayatul akabir anil asagir manya ne amma sun ɗauki karatu wajen ƙanana jikokinsu ‘ya'yansu gashi rubuce cikin littattafai eh amma kawai saboda kafiwa ne babban riga kafiwa ne kuɗi shi ke ba za ka yi karatu a wurin zaba ko ka fi shi shekaru eh ba da yi ba ne irin maganganun da su abuja suka dinga suka annabi da shi kenan iri ne ne hafin ya ce ba annabi ya kamata ka haiko mana ba Allah ya sauwaka shi ne ce haza wa ayyu ta'abbudin da riya duk ibada da riya ta shige ta fihi a ciki fayabtula turiyan ya lalata ibadan duna ayyati miliyati ba tare da wani shakka ba in kana fi asali ta'abbudi aw bara مع كونه راض به بالجبطة إن كان إن يكسن في أصل التعبد تن أصل بوتر an gina niyyar ba don Allah ba misali tun farko ya yi niyyar abin da zai yi zai ne don ayaba tun kayan mashi to kaga tun asalin ibadan mariya ta shiga tun cikin niyya niyya ita ce asulin ibada to tun wajen niyya ne ta shiga to da ya yi aikin gaba ɗaya aikin tun daga farko a ƙarshe babu shi ya yi aikin Allah auƙara ko kuma ya shiga da kyakkyawan niyya amma ya yi rabin aikin sirriya ta bujiro ta bujiro ta gito ma kauni iradin bi kuma ya yarda da riyat da da ta bujiro mai ya yi ƙoƙari ya tunkuɗe ta to babu komai bilkif ta ci tare da kwaɗayi ya yarda da ita kuma yana kwaɗayinta to wannan ibada ta roshi gaba daya misali ya yi sallah Allah a raka uku ya shiga ta hudu lahiya lau ya shiga ta hudu bai sallame ba sai riya ta shigo cikin ta hudu to da ta farkon da ta biyun da ta uku da ta hudu din duka sun lalace babu lada ko sisi ko kuma tun kame shi sallar ya tsare ne zai yi sallah don a san yana sallah Eh, don a san yana sallah ko zai yi sallah don kasuwa ne su yi magana cewa bai sallah ko yana sallah don kashe mutane mai sallah kullu hazariya ya jama'a akwai masu sallah don jin tsoron su mutu kar ce ba za a yi musu salatu janaza ba to kullu hazariya والصلاة عبادة والعبادة كما مختصة بالله أنا ينتهي كيف أنشئتك الله سبحانه وتعالى أما إذا رفض الرياء أما رياء تابجر تنابجر وسوي سوية تنكديتا إيه؟ مدافعا ينامي تنكديتا فليثمرن جهاده بهدايته وأنا يا جهادي kuma zai ci riba wannan jihadin nasa sau da haka abin da ake so da yau ko da bujiro ma ta yi hawil an to lafiya hawil yi kokari ka tunkuɗe ta Riya ba kyau ba saboda haka nan za mu dakata insha Allah ta'ala za mu yi sallah sai mu karasa sauran da suka rage na akwai tambaya na na na na na wani kafin hanyar karin bayani hujjoji da suke kawo hujjar su kuma shuhat cewa wa Allah ya tsakan malaka ne ba su kawo ta ma'ana bayan na shuwa din kuma cewa ai cewa annabi bai yi abu ba bai zama hujja sai dai annabi ya hana wani shuhat ne wanda ake amfani da su ana da mutane da yawa na san karin bayani ga malamin kuma ne da ya kawar da wani ciwo to game da wannan aya hanyar da za a bi a kafa dama al'imamu shafi a littafinsa al-muwafaqat yake cewa da shi da ibn al-qayyim sun yi wannan magana yana jin littafinsa aka samun qur'an ko imanin qur'an ya rubuta littafi akan rantsuwa rantsuwoyi da suka zuwa qur'an ya cewa duk wani tafsiri da mutum zai zo ya baiwa aya wanda bai tabbata a zamanin manzon Allah ba ko sahabai ko tabi'ai wannan tafsirin ne ba bai sauraka abu na farko za a neme su wannan tafsirin da suka zo da shi cewa wa Allah wasu takamu ala tariƙati to su kawo nassi wanda ya fas don wannan mujimali ne ba nassi ba الطريقة يعتمد تجانية يعتمد القادرية نقشبندية شاذلية سنوسية رفاهية إلى آخره يحتمل الط- يحتمل طريقة الإسلام يحتمل to kaga tun da ba nasi ba kuma mun karanta dun nasi mujmali ya taju ila mubayyin to su kawo nasi wanda zai bayyana cewa wannan aya tijaniya ake nufi su kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in musu iya wannan ba sai a tambaye su tun da an ce ɗariƙa ake nufi to wacce wacce ɗariƙa ƙadiriya ko shaziliya ko tijjaniya ko sunusiya ko naƙashabandiya ko shaziliya ko arrufa'iya suna nan da yawa saba'in da wani abu ne a turku sufiya to kaga su zo su faɗa Hmm? sannan a tambaye su shin annabi ya yi wa ya fara aiki da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam to in yayi me yasa aka kira ta da at-tariqatu tijaniya ba a kira ta da at-tariqatu muhammadiyya ba me ya kawo sunan tijani tunda dariƙar ta gabaci tijani sannan shin tawaye ta annabi ce ko ta tijani in ta tijjani ce to me yasa ta zama ta ce ta tijjani ba ta zama ta annabi ba kenan ya ga annabi falala kullu hadha hiwaru hiwaru to tambayoyi ne da babu amsa su babu amsa su sannan shin sahabbai sun yi sannan duk magabata waye ya taɓa fasar wannan aya da cewa ɗari ga hakin biyu waye sai a ɗauka kutubun tafasir suna nan sun fi dubu sai a duba a gani dama jahilai ne ke wannan magana ba malama ko 'yan ɗariƙan ba sa wannan magana don ta saba ma hankali ta saba ma waƙi ta saba ma nassi
akwai wata ɗuruga a cikin cikin ƙorani
saboda haka sai mu tambaye su a zamanin manzo Allah wace dariƙa an ga sani dariƙatul islam to ita aya ke magana akai eh hanyar musulunci da za su daidaita aka hanyar musulunci to la asaina ma an ga daga dai an ce tijaniya ake nufi kenan annabi bai yi ba sannan sahabban manzon Allah ba su yi ba to me hukuncin su tunda sun mutu ga wata ibada wadda Allah ya ce a yi ta a zamaninsu a zamaninsu kuma sun ki eh ga kullu kullu a zahiwa na'am kuma cewa abu na biyu annabi bai ba ba hujja bane ai mun karanta yanzu al-asl fil ibada at-tawqif هذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة shin sai da suka fara yin sallah sannan sun ka samu hujjar sallah ko ko sai da sun ka samu hujja sannan sun kai sallah azumi ba zakka ba aikin hajji ba aure ba haka kawai suka yi shi da tunaninsu ko nusus suka samu to me yasa sauran ibadu su ma ba za a yi musu wannan hukunci ba eh ka gani sannan annabi sallallahu alaihi sallama tabbas duk abin da bai yi ba inda ya shafi ibada to wannan hujja ne me ya dalili saboda ya ce kullu bid'atin dalala kuma cikin abin da annabi bai ba akwai bid'a kuma ya ce duk abin da bid'a bata ce to wannan nassi ne kan cewa duk abin da annabi bai ba dalili ne kan cewa ba za a yi wannan abin ba sannan shek ibrahim ya salibta da tafsirar tunana fi annal ilma huwa lima a khatima da littafin ya yi magana kan wannan ka'ida don zamaninsa ya fito da wani salo na gina makarantu na hadda ƙur'ani da makamantansu yadda suke fada sai wasu suka dinga suka ta cewa ya zo da bid'a gina makaranta bid'a ne a tsaya ana tafsirin alkur'ani a tara mutane bid'a ne a tara mata a karantar da su bid'a ne suka dinga gaya masa shi yasa ya rubuta wannan littafi sai musu rai yace gina makaranta ba bid'a ba ne bal ma kassama bid'a akan cewa akwai bid'a hasana akwai wajiba akwai musahabba yace haza la asala lahu abinda manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce kuma wannan kullu din tana nan akan umuminta kullu ce kulliya haka ya faɗa shi yana nan akan itilakinsa ya ce amma wanda ya ce akwai wata bid'a kyakkyawa sai ya zo mana da nasi mu ne ba mu san shi ba to haka ya faɗa ya kun duba ƙarshen littafin za ku gani sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku da shi ku rika wanda bai zo ba abinda ya hana ku ku nisance shi to cikin abinda ya hana mu akwai bid'a to haka za a bi a yi tawa mutane bayani sai su gane Allah ya samu gane na'am
malami ce wani malami ne yana ba da hujjar wuri na'am sai ya kawa ya kawa ya ce wa alal mu'mini da yusko ya kawo ta kan tana magana kan wuri na'am da aka zo gefen bangaren hadisi sai ya kawo hadisin kullu mauludin yuladu ala fitra Na'am.
ya ce shi ma istidlali
to ta wace fuska ai ba ka istidlali sai in akwai waje hul istidlali siyakin aya mi Allah ke magana mi annabi ke magana A to s- shi an ka ce ayi maulidi sai ya fassara ayan aji shin aya tana da alaka da abin da yake yi wa alal maulidi wa mauludi lahu an ka ce ya zan wajibi kan wanda aka yi haihuwa don shi rizquhunna wa kiswatuhunna da su waɗan- da wanda an ka haifa da wadda ta yi haihuwar to wanda an ka haihuwa shi adda nauyin ya ci ya kula da cin su da suturarsu to wannan shine maulidi An- an- annabi bai ciyar da iyalinsa ba to kenan annabi ya yi maulidi wannan ba daidai ba ne jahilci ne na
Suna shi sata ba da asalin ta sai na laifi mun lalata.
a babu wannan nasi Da ba ku sai su yi da aka cewa da babu babu wannan nasi abinda an ka samu alƙadun iyad shi ya kawo wani lafazi daga sayyidina ali wani salati Eh, ya da ya dahil ma- madahuwati da sauransu na manta lafazin to a ciki akwai lafazi guda wanda akwai irinsa a salatul fati Eh, asarin yana da alfazu sun kai goma ko kusa ga haka amma akwai wata kalma kwaya ɗaya wadda ta yi ta yi daidai da wata kalma da a cikin salatul fati shine alfatih lima wulik to sai suka ce salatul fati ne amma in banda wannan jimla kowanne da salatul fati da shi lafuzan sarafa to wannan dalili ne daga ai hauka ne Eh, Sheikh ah, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani in kun duba sifatu sala karshe ya- ya kawo lafazin haka a shifa shi ma alqadi iyad a littafin sa a shifa wannan ba hujja bane salatul fati daban wannan daban da an samu tarayya a wani lafazi baya nuni akan cewa kuma ma'ana iri ɗaya ce ittifaqul alfaz suke cewa la yadullu ala ittifaqil ma'ana ana kiran wannan zaidu wannan ma zaidu shikenan abu guda ne suna ne suka samu mawafaka to wannan shine wallahu ta'ala alam na'am kuma wani hujjar da ya kafa cewa akwai hadisi a bukari na'am cewa annabi ya ce mm ati ba bal janna Mm.
fasta farko da annabi mm
to to a kan kalmar dai ba a stafin da ya ce alfatiha lima awul gada aka ta wannan hadisi an samu na neman buɗe kowa eh To- saboda to- da suka ce alfatiha lima awul to haka suke fassara salatin in sun zo wannan sifa ce don annabi ya ce zai nemi a buɗe ko ba a buɗe ai ba wai lafazin adda illa ba waɗancan abubuwa da suka kawo su fara kare su tukuna gaskiya Eh, su fara kare waɗancan eh, a- akidodi da balagodi da sun kawo kamin a yi maganar lafas tun da mai abdurratul khalida ya kawo zulatul fatikin ma tana da ruwayoyi kusan hudu mako uku ba ruwaya ɗaya ba ce ya kawo lafazin ta daban daban su kan su malaman ba su yi ittifaki akan lafazi guda ba illa wannan lafazi da ya shahara gudana sun ka ɗauka sun kai ta mutum saura amma tana da sigogi daban-daban subhanaka allahumma bihamdika ko akwai wani abu na Hmm? na ka ce to bari haka tuna eh Dangane da bayani an kira tasbihi a zo babin da aka ce shi a bayani a kan shin cewa manzo Allah da shi su ka tona cewa na istighfari na su sallan wani lokaci kuma so da ko kuma su da sun ka so so da haka ya ta kaita a yan muwa za mu ta kaita ne kan ɗari ko kuma muna da an ga ba kayyadewa ya ba Na- ba a kayyadewa ba ci ba ya ka auce saba'in ko da abin da ya yi na haka zikiri tasbihi kala biyu ne akwai mutulaki akwai mukayyadi mukayyadi shine wanda an ka keɓe lokaci da adadi kamar na bayan sallah talatin da kaza ko goma goma da sauransu istighfari uku da sauransu wannan mukayyadi ne mutulaki wanga da annabi ya faɗi mutulaki ne shi ba a kayyade maka ba kai ko dubu haka yawa kai ta yi na'am na'am Mhm.
kamata yin da na hadisi na mawari a wannan ba hadisi ba ne. Eh, ba hadisi ba ne kamata ne ki gane a lafazi ne wasu suna jingina shi ga alhassan da basir wasu kuma suna jingina shi ga wani wasu waninsa da hadisi ba ne annabi sallallahu alaihi sallama bai faɗi haka ba amma dai ma'ana haka take sai dai su ba yadda suke fassarawa ba cewa abinda ka addinantu da shi to shi ne za ka samu ranar tashi a kiyama in ka yi ibada don Allah to za ka samu sakamako da Allah su yano kamar wancan wancan hadisin man ka ake jaratu ilallahi wa ya jaratu ilallahi wa rasuli shi ya abin da ake nufi ba ana nufin wai duk abin da ka yi sai an yi ma iri ne ba kamar yadda suke faɗa in ka yi zina da dewan sai ya da taka a zale su bi lasa ba lazim ba ne a ba hadisi ba ne ko ba ma'ana ba ce ba haka ma'ana yake nufi ba eh min ba da tahzir na kila suna ba min ba da tahzir kai ka faɗi haka koko to kana kana kare magana da mutum da baka san ma'anarsa sannan ko za ka yi tasiri sai ka faɗi abu yadda yake karka canza mai ma'ana karka canza mai fasaha hatta shi wanda ya faɗi magana ba haka yake nufi ba kama tarbiyyar tudani ana magana ne akan nan duniya da lahira ba ana magana duniya da duniya ba abinda ka yi nan duniya to ranar tashin kiyama shi za a saka ka gane za a wani jinsi na shi ne ake magana amma don kayi abu ba don kayi abu ko kawo wani abu ba shi ke nuna kai ma dole sai ya yi ma wani abu bala zai iya yiwuwa yana iya yiwuwa kuma ba zai abin nan ba wanda ya muni jin yana da su a hadisi a ba hadisi ba ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله